قلبي ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤثر إلهي نظرة روح استعاني بها في دائرة عنايتي ونفعت روح ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك ونور أوصلني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الناكرين وظلم الظالمين وطغيان الغلاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan da sake kasuwa da kuma wannan masallaci mai tara albarka inda muke taruwa da mutuna da juna su a cikin amfani da duniya ko da kuma dahira yau litinin ashirin da wata babbar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Makka zuwa Madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da goma ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da daya a wannan gari namu na Kafancin. Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu faɗa. Arama ya karanto mana aya ta arba'in da uku a cikin suratul Baqara wanda yake cikin fadar madaukakin sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa aqimu salata wa atu zakka wa qawmu ma'ar rakiin. Ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake magana akan ta cewa wa aqimu salata wa atu zakka ku yi sallah kuma ku bada zakka sannan ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u dan za a iya tunawa jiya Allah subhanahu wata'ala ya kaddara an fara da mun fara yin karatu a kan wannan aya sai lokaci ya riske mu inda muka yi magana a kan cewa ana nufin su wayanda ba musulmai ba kamar yahudawa da aka ba su littafi kamar su nasara da aka ba su littafi to su shiga cikin addinin musulunci gaba ɗaya ma ko amma wannan ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kalmomi yana da musulunci ya ayu alladina amanu kulu fi silmi kafa wannan ana magana ne a kan duka gaba ɗaya a cikin addinin musulunci to wannan ma da aka ce wa aqimu salata to ana magana akan yahudawan to tun da an riga an ba su littafi a cikin littafin nan an gaya muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aziz nasara a cikin littafin su an gaya musu a nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai to tunda nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo to fati mu salata ko waki mu salata wa atu zakka shiga cikin addinin musulunci ko kuma ba da zakka bayan kun shiga cikin addinin musulunci idan kuma ka ɗauka cewa ayar tana magana ne akan wayanda yake musulmai ne to musulmai wa aqimu salata ku yi sallah kamar yadda aka yi umarni a kai wanda hajji muke magana cewa wasu daga sun yan bishara ko masu yan ba ta ko ake cewa yan ba ta suna amfani da irin wayannan damammakin har su iya rikicin da wayan da yake musulmai ne. To, shi a sai muka yi magana kan cewa imamu kokari ya ce a cikin wannan ayan guda ɗaya wa su musulmatu wa su zaka akwai matsaloli guda talatin da hudu. Wanda a jiya mun fara magana a kan su sai lokaci ya rike mu wanda aka ce na farko sai za ka ce wa su musulmata ana magana akan wajibci ne akan yin sallah. muka ce magana na biyu da aka ce wa wato zakka shi ba yana magana ne akan wajibi na ba da zakka ila ba da zakka ba shawara bane ana magana akan wajibi ne mutum ya ba da zakka da mun kai magana na hannun ku ko idan aka magana kan cewa wannan zakkan ana magana akan ta wajibi ce ta wajiba ce ba wai ta barannawa wannan shi zance mafi yawancin malamai duk da wasu malamai suna da ganin cewa a'a sadaka ma za ta kishta wanda an muka yi magana a cewa sadaka kwara ɗaya tana da musiba da bala'i guda saba'in ko wanda an muka magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana kan laysa fi habbi laysa fi habbin wala tabin sadaqatan hatta yabluga khamsa aw aw fi mun kai magana akan magana mun kai ma an magana ne shiga cewa da aka ce wa kin salata wa atu zakawar ka umma raki ai ku tare da mai tare da ku ko har an kuma fara suka ce me yasa aka yi amfani da ruku aka ce abin da yasa shine idan an samu ruku a sallah to yana nufin an samu wannan raka shi yasa malamai suke abba Allah kwana wanda ala ya amfani da wannan kalmar na warka umma raki ma'ana ku yi sallah tare da masu yin sallah duk da imamu kuma yana cewa ai akwai wuraren da Allah subhanahu wataala ba da ruku yake magana ba in kuma yi magana akan haka yana nufin sallah ne كما إن الله سبحانه وتعالى يكتوى وقرآن وأقيم الصلاة طرفي النهار والنفل من الليل إن الحسنة يجزي السيئة ذلك بسؤال الذاكرين sai wanda kuka tsora shi sarki da ke cewa wa qur'an al-fajr wa min al-layl fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyama rabbuka maqaman mahmuda ko to wannan wa qur'an al-fajr ana magana akan sallar asubahi kai kuma a bakana wata da ya magana ne akan qur'ani ko wa qur'an al-fajr a akwai hadisin da Masala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa man adraka sajdatan min al-salati faqad adraka as-salata duk wanda ya riski sujjada kwara ɗaya a cikin sallah to hakika ya samu wannan sallah me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan saboda ahlul hijaz larabawa na hijaz suna amfani da sujjada a matsayin shine ruku to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da lahaja da language da kowa zai iya fahimtar zabansa wasu malamai suka ce abin da yasa Allah subhanahu wataala ya amfani da ruku cewa warka Umar raki na ta wurin sabida ruku ne abin da Allah subhanahu wataala bai saukar ma da bani Isra'ila ba yasa yanzu aka ce to sai a yi ruku tunda shi a cikin sallar su babu ruku kuma wasu malamai suka ce ai da ba ruku yana daga cikin abin da yake wa mutanen jahiliya wahalan gaske har har ma ya zama to an yi ruwaya ɗaya daga cikin cewa ɗaya daga cikin magabata wanda man kuka ne ke cewa ina jin kan Imran bin Hussein ne cewa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ni ba ba zan iya yin ruku ba to daga za a iya samu wani abu a madadin ruku a cikin sallah na saboda a lokacin suna da dan zai da suna ganin cewa a cikin da masu gasar bi kauya gaba da ya san shi ba amma ne ruwaya ya tabbatar cewa bayan da musulunci ya riga ya ratsa shi hankalin sa yana cewa lalle musulmi addinin gaskiya ne ya zo ya saki jikin sa ya ci gaba da yin rukunin sa ba ku kaga ya ce zance da bakwai shine siffar rukun da shari a musulunci ya ya shari a musulunci ya ce a rukun shin kawai kowa zai abin da ya ga dama ne a rukun ba ku kaga ya ce a wannan umar rashi dinnan ana magana rukun wanda shari a musulunci take sai ka tsuntsiya gaba ɗayan ka kanka ba za ka ɗaga ta haka ba sannan kuma kanka ba za ka tsufiyar ta haka ba zai zama to daidai daidai ko ka san akwai wani za ka yayi rubu zai wani haka ko sai ya haka da wuyan shi wani kuma za ka yayi rubu sai ya tsufiyar da kanka da kanka ba ba ka ce ba haka rubu musulunci ya ce a yi rubu ba ana yin rubu ne ta yadda da bayanka da wuyanka za su zama kan daidai an san daidai sai Allah ko to amma dai ya zama to ka tsaki kai baka ɗaga jaya haka ba kamar wuyan kaza ko baka yi ta haka ba kamar na doki ko in doki ya tsunku ya haka zai ta aura da wuyan ya yi haka to kai baka yi haka ba sai zama to daidai tsakatsaki haka me yasa kuma a cikin hukumar haka ne za a yi tasbih tasbihin da za a yi shine mutum ya ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim har sau uku ko ba ka faɗa ruwayan da mutanen mu gaba da aka kabawa da ita سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده domin ruwayoyi ne kala-kala sai wanda mutum zai dauka domin nan malikawa nan musamman mu nan Najeriya mun dauki wancan ruwaya ne subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi ko wanne kuma ya zo a cikin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير كان عائشة إذا أبقى كان تبقى أهل كتوى من سأل الله صلى الله عليه وسلم يا كتنسي ينا فار ينسل الساعة تكبر قال يأتي الله أكبر والقراءة سيكما يفار لقراءة قال وأن الرواية إتنى إمام مالك يتوكى الله يكرم مسيحة Imam Malik ya gabatar cewa da kace Allahu Akbar ba za ka tsaya kai shiru ba kai wannan addu'a du'a istifta din nan ko kaga idan wata kuma dai wata Allahu Akbar sai a yi shiru haka kuma ko dan an yi shiru da nan sai a fara karatu to wannan shirin da kake ji ana yi ana yin wasu addu'o'i ne an gane wannan ko ana yin wasu addu'o'i to shi Imam Malik sai gabatar cewa a'a wannan addu'o'in ana yin sai a sallah ta nafila ba a sallah ta farilla ba to wannan hadisi na na Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ne ya dogara da shi cewa na Aisha idan Allah ya karanta mata da ita ce kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastafihu salata bitakbir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fara sallar sa ne da kabbara da ya zo kawai sai ya ce Allahu akbar idan ya ce Allahu akbar sannan wani kira'a sai ya fara da kira'a alhamdulillahi rabbil alamin kawai sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya الرحمن الرحيم sai ya tsaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin karatunsa na sallah daki daki daki daki daki daki wannan shi suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Aisha bin Abu Talha ana take cewa wa kana idza raka idan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi ku lam yaslam yasaf ra'ayu ولم يطول ولكن بين ذلك فجاء مثال صلى الله عليه وسلم بايع كان كان هذا على نيبو بايع sannan kuma baya yin haka sai dai mene walakin bai da lalaka sai dai ya zama su tsakatsaki me yasa aka kawo wannan hadisin a wannan wurin saboda ayar da muke karatu a kanta ga ta ne ga ta ne gajera ce ko to amma ta tattaro hukunce hukunce na sallah imamu kuma ya ce ce za za mu tsaya yi karatu sosai akan hukunce hukuncen sallah ba mamaki wani laban da ya kara yin muraja'an wannan karatun tun da ya sauka ba ruwan shi tun da ya karanta a islamiyya an ce farilla a riga guda goma ne aka zuwa kai farillar sallah guda goma sha hudu ne shi kenan ba ruwan shi man kuka ne ce to shi kenan za mu sanya masa hukunce hukuncen sallah a cikin littafin sai da za a ƙara yin muraja a ruwayan abu mumai asai cewa yake ni da kai na ra'aytu rasulullahi ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kabbara idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kabbara ta harama da are ya dai ya kadwa man kibai yana kada hannayensa zuwa addaura da kafadinsa kaga wata daga cikin mutum zai ga mutum ya zo zai sallah Allahu akbar ko aka ta sai ka daga hannayen sun kawo daura da kafadinka ko kuwa ɗaya ruwayan da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa har sai sun kawo daura da kunnensa ko to kenan abin da yawa daga cikin mu muke yi in mutum zai yi sallah sai ya wasu na tashi sai ga mutum Allahu akbar ko ba yi Allahu akbar a ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma wanda ma mafi alherin shiriya shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yakan daga hannayensa har sai sun kawo daura da kafadinsa a ɗayan ruwayan har manzon Allah sai ya kawo daura da kullansa kenan da riga kai sai mu fara gyarawa ko Allah ya ce mana abin da muka yi a baya yake cewa wa idza raka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruku am kana yadayhi bi rukbatayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daura hannayensa akan gwiwoyinsa yakan kuma bude su da haka ba wai ya haka ba a yakan bude hannayensa haka sai daura su akan gwiwar kamar ka da kan gwiwar kenan an gane wannan ko kun ba hasara zaharahu sannan sai ya daidaita bayansa Allah ya ba mu ikon gyarawa hukunci na takwas bala yake cewa a ruku fardun qur'anan wa sunnatan yace ruku farilla ne a cikin alqur'ani farilla ne a cikin sunna لقوله تعالى domin faɗan Allah subhanahu wata'ala da yake cewa warkaru ma'ar rashina ko ku yi ruku tare da masu ruku wasjud waqtari ko kaga wannan ya nuna mana cewa ruku dole ne a cikin sallah Allah ya ce mana ya zo a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa natsuwa a cikin ruku shi ma ballan ko Allah ya ce mana kasan da yawa daga cikin mutanen mu yan waya waya ne su yan sauri sauri ne sai ga mutum ya zo zai yi sallah da ya haka Allahu akbar sajjar wa buja ne wala qalu qalu ya kan da ruwa da wani sai wala ya kullu kuwan had Allahu akbar Allahu Allahu akbar ana ga wannan yin sallah da sauri sauri cikin minti dai ba mutum yayi azar anya ma wannan cewa miki dai kuwa da ya zo inda ka san ana koran shi ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi kuma za a tura ne suna ya ce ba sallah bane wani ba sallah bane sallah yadda manzala sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu shine in ka zo ka tsaya tsaye tukunna sosai sannan kai kabara Allahu akbar sai ka karanto Fatiha bayan ka yi da Fatiha ka karanto sura abin da ya sauka maka a sura ko da kuran ayoyi ne guda biyar ko ayoyi guda uku fadrahu ma ta yasa min alquran haka Allah ya ce to daga nan sai kai ruku ka tabbata a cikin ruku sai kowane kashi naka ya koma idan kaga da yawa abubuwan da ake yi ya saba wa karantar wa kashi ko sai Allahu akbar Allahu akbar ba ne ba Allah ya ba mu ikon gyara yake cewa sallallahu alaihi wasallam ya kasance Musamman sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi ruku to yana tabbatuwa a cikin ruku a wannan wayan da Abu Umayr Sa'idi ya kawo cewa ya manzara sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sajada idan yayi sujada makkana jama'atahu sallallahu alaihi wasallam wa anfahu min al-ard manzara sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi sujada yana sa goshin shi da hancinsa duka su taba kasa kar ka irin sujada wayan na yaron ko ko ba ka yaron biyo sai a sa goshi a kasa sai a kalle ke na baya ba ka da hukunta wa lura yara da suke sujira sai ya samu mutum a gaba sai da kallon ne kana baya haka to wannan ya sa dama yara ne wannan ko amma suna koya ne to sai barka gyara mu amma da ni da kai mu zo mu irin wannan ya saba wa karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa da goshin shi da hancinsa sun taba kasa wa na ha yadayya annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan buɗe hannunsa ya rekanta hannayen da haka karanta ka san wani zai sujira sai ya mara hannun haka a cikin a cikin riskin nan a cikin haka karanta sai ya mata a ana son ka dan buɗa kar kuma kai abinda wannan bawan Allah yake mana a masallaci in ya zo zai yi sujira sai wani babbaci haka yadda ka san zai kama kwallo mana sai wani aka haka to wannan ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a manzon Allah ne ya kaddara hannunsa daga cikin haka garinsa sai ya dan bude su haka an gani wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada kaffai azwa an kibai sannan yana sanya hannayensa yayin da ya zo zai yi sujada har zuwa man shi bai daura da kafadin nan nasa a wurin sujada kaga kai zaka sujada ya ma kaga yanzu kafadin za su haka ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su daura da kafadinsa kuma daura da kullun sa kenan ba yadda wasu su suke yi ba sai an miƙa hannun rawa ba sai kun kuta lura ko duka wannan ya saba wa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu zo makaranta a hadisi na gaba manzon sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin ruwaya da Imam Muslim ya rawaito manzon sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan sajadta yayin da ka zo za ka yi sujada fa za ka fanka ka sanya hannayenka a ƙasa ka sanya hannayenka a ƙasa warfa mirfaƙaita ka ɗan buɗe hannaye ka ɗaga wannan ya ke cewa ɓangaren nan zira'in ka ka ɗaga ɓangare haka wata hausawa suke kiran shi ɓangare ko ka ɗaga wannan zira'in naka wannan sandan hannun nan to ka ɗaga ka ta sace a ƙasa kamar wancan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ruwayan Barra bin Azib hadisin Imam Muslim da ya rawaito daga Imam Anas radiyallahu ta'ala anhu cewa ijtahidu fi sujudi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku daidaita addin sujjada wala yabsut ahadakum kada dai ahadukum kada dai daga cikin ku ya shimfida hannunsa ko kada dai daga cikin ku ya shimfida dira'ai shine wannan sannan hannun nan intisa'il kalbi kamar yadda kare yake kwantawa kafin kare idan zai kwanta sai ya sa kafan wannan ko gaba daya kan haka wannan zaman da yake yi na haka din ko to sai manzo Allah ya ce kai musulmi kakka irin wannan a yayin da ka zo kake sujjada ka daga hannunka ka kwanta da shi kaka yaka ko ai na ganin ba ko ta wara juma a wannan ba ta wara ba ko to kana mutum yadda ya sujada ya haka a ka daga hannun ka daga wannan hannun wannan sandan hannun ka daga shi da wuya kasa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara wata yarda cewa shi kan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idan sajada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan sai ya sujada hawa biya da yana kada hannayensa daga hakarkaransa kamar hadisin da muka karanto a baya kenan hatta yura wadu ibay min wara'i har a rika gadan hajjan an kafan hannun hannunsa kamar idan dalilin kai da ya ce a a rika gadan hajjan kafan hammatansa yanzu idan ne sa hannuna a kasa ne su jira ai na dan daga hannun za a ga hajjar daga na kasa ko daga osin hannun za a gani to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so a yi sujada an gani ko Allah ya fi mana take cewa wa idza qada yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qa'ada yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna ko idma'anna ala fadlihi yusra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna ne sosai a a cinyarsa ta hagu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai ya kafa kafa ta dama ko ba an gane irin zaman da ake na karshe idan an zo sallah to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hukunci na tara a cikin hukunce hukunce guda talatin da hudu da za a iya ɗauka a cikin wannan aya wa fi musalata warka umar wa fi musalata wa fi zakata warka umar wa hukunci na tara malamai suka ce an sa imam kuma ne yake cewa an samu sabani wurin malamai kan mutumin da ya zo zai yi sujjada sai ya sa goshin shi kawai bai sa hancin shi ba sannan shi ya yi ko bai yi ba malamai sun ce suka fara fitan maganganu kai tsaye kawai wasu malamai suka ce sallarsa da yi ba kamar maganar imamu ahmad kenan cewa ai sallar shi bai yi ba tunda wanda aka aiko shi da addini ya ce ga yadda za a yi sujjada kai kuma ka ce kaki to na ka ce sallar shi bai yi ba an gani ko abu aina ma shi ma yana da irin wannan maganar imamu imamu kaf shi ma yana da irin wannan fahimta cewa duk wanda ya yi sallah idan sanada ahaduhuma idan sanada ala ahadihima dunal akhari idan mutum ya yi sujada a kan ɗaya daga cikin su bai yi a kan ɗayan ba ma'ana ya yi sujada a kan goshin shi ba hanci ko ya yi da hanci babu goshi ya ce fasalatu fasidatu sallar sa ba ta ciya ne tunda ga wanda aka aiko shi da addinin musulunci ya maka bayani in an zo za a yi sallah ana sa goshi ne da hanci a ƙasa kai ka ce ba za ka yi ba yace ba ka da Imam Auza'i yana da fahimtar cewa وسعيد بن عبد العزيز وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وإكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على الأمر sukace dukkan suka duka wayannan malaman da muka ambata ba sukace ai duka an ce kar kai sallah sai ka sa goshinka da hancinka a sujjada dan me zaka zo kace kai ba za ka sa ba an gani ko wasu malamai sai aka dan saka yanzu nan a gani ko kuma sun ce to ba ne idan mutum ya sa goshinsa a kasa amma hancin bai taba ba su suna ganin sannan shi yayi sai aka dan koyi sunan su karba wani ya gane su ko amma kai ma ka san sai akwai akwai dai gyara a nan wurin ko tunda ma kaga an kiba dan sunan su to ai akwai matsala ce ko idan a ilimin hadisi ne sai a ce muku hanci ne ko in ilimin hadisi ne in aka koyi sunan mutum an rubuta an sunan shi sai a ce wannan hadisin akwai matsala domin ba a san wane ne wannan mutumin ba wannan dai yana nuna mana cewa a jada ana son mutum ya sa goshi da hancin sa a kafa me yasa suka ce saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yake cewa umirtu an asjida ala sab'ati awam an umarce ni da nayi sujjada akan kasusuwa guda bakwai na daya jabha manzo Allah ya ce ga goshi sai manzo Allah ya nuna nan da nan ya nan yace kashi yake wa tara da yadai sai manzon Allah ya nuna hannayensa guda biyu haka mun samu nawa yanzu mun samu ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna rubbatai ya nuna gwiwoyinsa mun samu nawa mun samu biyar ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna asbat qalamai manyan yatsun kafafunsa guda biyu nawa ya zama bai to haka manzon Allah yake haka Allah ya umurce ni da na rika yin sujada akan wayannan kasusuwan guda bakwai to idan mutum sai yayi taurin kai yake yi ba dan Allah sunan za ta karbi bayan wanda ya aiko da manzon Allah Allah subhanahu wataala da kanshi da ya ce wa manzon Allah haka nake so ka rika yin sujada shi ma manzon Allah ya ƙara yin bayani yace haka nake son ku rika yin sujada wanda Allah nan ya faɗa maka a cikin Alƙur'ani mai girma cewa wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu fantahu a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba a matukum bi fatu minhu masfa wa ma nahaytukum anhu ma nahaytukum anhu fajtanibu haka hadisin ya fara ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fatu minhu masfa masfa manzo Allah yake dukkanin abin da na hane ku to ana san ka hannu gaba ɗaya abin da kuma ce ka aikata to ka yi shi gwargwadon iyakan iyawanka abin da ake nufi da gwargwadon iyawanka shine abin da muke kira da turanci to the best of your ability ko kaga wani haka faɗa da wasu ma ba zai gane sai an mai da turanci shi to the best of your ability iyakan kurewanka shi ya gani ba kai za ka ja ba na da yi kana ya ce da mai yawa ko shi da yi aka ka aka ce sai ka kura manejin ka akan wannan to abin da musulunci yake nufi kenan a hukunci na gaba ma'ar rashi Allah subhanahu wa ta'ala yake warka umar rashi kai sallah tare da masu yin sallah a cikin aya imam kwakwal ya ce to daga nan ne kuma za a shigo hukunce hukuncen yin sallah cikin jama'a ko tila ya ce ka yi sallah kai bar ma bai fasaran kowa ko ga magarin mutane kai ruku da da masu ruku kai kaɗai ke nan da me ake magana yanzu a cikin jam'i sai imam kwakwal ya ce to a cikin wannan ayar daga nan ne za a fitar da hukunce hukuncen yin sallah cikin jam'i kuma saboda haka shi ma sai ya rubuce Imam Bukhari ya ce an ce kowa ya sallah ne cikin jama'a wasu karfa wani kusuri da zai hana ka. Ko ya ce wannan shi ne maganar jamhurin malaman musulunci. Cewa in lokacin sallah ya yi to da ni da kai a ganmu a masallaci. Da ni da kai a ganmu a cikin masallaci. Sai dai in akwai wani uzuri. To inda uzuri uzurin ba ba wai uzuri na ba ba wai uzurin ka ba ka san uzuri na wane ko uzuri na ka ne za ka yi tawa kana da uzuri domin yanzu ake samu wani wanda za ka yana kallon biyu ana kiran sallah sai ta yana da uzuri na kallon biyu ba za samu wajen Allah samarin mu nawa ne lokacin sallah zai suna filin fal ko ta muna cikin uzuri yanzu muna wani ko ba ko wannan uzurin shari'a ne a wannan uzurin ka ne wannan uzuri na ne ko kamar misali lokacin sallah ya yi ana sallah gobara ya kama a gidanka a sai ka cire wutar da kira zuwa mulki a tsakani da Allah sai ka ji a ai za ka je ka bauta ma ubangiji gobara ne sai ka bari ka tsaya kar ka zo masallaci ka tsaya ka shauta abin da shari'a ta karanta kenan shari'a tana kiyaye wa mutane dukiyarsu fiye da yadda ke tunani ba zai yi gidan ya kama da wuta ba ana kiran sallah kashi ba za ka zo masallaci ba musulunci ke tsaya kashe ka a ya kashe za mu zo wurin an tambayoyi to bismillah ne ka ta kuce na za mu zo kai shi yana nan a gaba za mu zo kai shi an gani ko ko misali ana kiran sallah ga matan da za ta hari za a ji asibiti sai ka ce a wata tukunan yin tana yin sallah a musulunci ce a ɗauki wannan mara lafiyar ko wannan matin za ta yi a kai da asibiti a ke shiranta ɗan wani bar na gaya muku na wani musulunci ce ba limamin ga yana sallah yana cikin sallah sai ya ga wani zai bada a ramin nan aka ce limamin ya mai magana hannun ka na sanda da abin ya je ya fara ya shiga cikin rijiya ko ya fara ramin da zai halaka aka ce ya magana yi magana a mata ne ko mama ne tana sallah yaran da zai je ya fara mangyada mangyada yana wuta a cikin da ya sauri ta kauce yaran duk ta bari ya fara wannan wutan kuma ta cigaba da sallar ta saboda mene muhimmancin rai a cikin addinin musulunci muhimmancin lafiyar mutum a cikin addinin musulunci kun fara karatun lafiya manzo Allah alaihi wasallam ya faɗa ya ce da a rasa ran musulmi kwara ɗaya da a kashe ran musulmi kwara ɗaya ban ma rufe ɗakin kawa da a rasa ran musulmi kwara ɗaya ban ma rufe kawa ba ka tana da ya gaya maka irin wannan sabon ba kira ce ko kan shafani ko cewa idan da zalika ko min haji zalika da kamna ala bani isra'ila annahu man kana nafsa bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nafsan hiya Allah ya ce wanda ya kashe rai kwara ɗaya daidai yake da wanda ya kashe cikin mutanen duniya ka kashe mutum kwara ɗaya ba gaira ba sabon ba gaira ba ba laifin bani ba ne bani ka kashe to hukuncin da daidai yake da wanda ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya sai Allah ya ce wa man ahyaha baka an ba ahyan nan dunya wanda ya raya rai kwara ɗaya ka tsiratar da rai kwara ɗaya ka kalla Allah bai ce musulmi ba ko wanda ba musulmi ba aka ce zai je kwara na in sunan shi rai ne ka kubutar da shi daga barin halaka to an sunan shi ce kamar ka raya duniya ne gaba da haka Allah ya faɗa ko ba ka bane arabobi wa man ahya annama ahya nas dunya na ka mana ne to idan ana cikin hikima ne ba ana tashin hankali ko ba wannan wani hukunci ne da ba ko sai mu je gaba an gani ko ana san kowa da kowa ya sallah a cikin jami'i kamar yadda muka yi magana a kai sai dai inda wani uzuri ibn abdul bar ibn abdul bar yake cewa baya halatta musulmai su zuwa masallaci baya halatta sai inda wani uzuri to inda wani uzuri in an samu wasu musulmai sun zo masallaci to sun dauke maka kai da kake cikin uzuri wanda shari'a ta yadda an gane wannan ko amma dan kallon kwallo kallon fim kamar yadda mata suke yi ana kallon wani wasa da daren da menene ma na zera ko zera a gani ko akwai wani ma banda wannan wane ne ma wasa farin jiki ka gane bi akwai wani hanyar sauran wani daɗin kowa yawa ba ba akwai wani sauran guda ɗaya labari na shi ke labarin ya kare sai ka ga mata sai ka ga mata Allah ya bi mana sai ga mata ana sallah su fita shi sun gama kallon wannan idan samari ne su kuma sai daidai lokacin sallah sai a sa wani champion league dan Allah ba ni sai ga mutum yake zuwa sallah sai ya gama kallon bandin kai lalace mu ba ya kai a Kaduna ni ban gani ba amma an gaya mu kuma yan unguwar sun tabbatar akwai wani limami da ranar da za a yi kwallo sai hada kallon magriba da shi yan unguwar ne suka suke tambaya na mene ne hukuncin haka to yanzu dan Allah kai maka wani fatawa ya halatta a hada sallar magriba da isha saboda kwallo ai an ce wannan a cikin yake ko baka dauko da zaki ka bude ba an zaune mu kuma ba sai ka wani dogon mai shi ba ana ga mata mala ya halatta a hada sallar magriba da isha saboda kwallo da ke baya halatta kawai ba wai sai ka nemo wata aya ko hadisi ba kai sai ko da ke baya halatta wasu yan unguwa an ce sun malamin magana wai wai malamin ya kafa hujja cewa yana daga cikin wajibci wajibai na sallah a tunani na tunasuwa saboda haka idan akwai sallan wai mutane ba za su samu nutsuwa ba dan Allah ku tuba yadda ake wa musulunci hawan kawa kuma wannan kowai ana cewa malami kuma limami dan kuma da gyara mu limami ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana Mubarak Allah alaihi wasallam ya ce salatul jama'a afdal min salatul fajr bi 27 daraja sallan mutum cikin jama'a ladar da yake samu Allah yana ninninka ta yana ninninka ta har so daraja ashirin da bakwai fiye da wanda zai sallah shi daya dan wani bar na kara gaya maka wani abu wanda mutane da yawa ba sa lura da shi idan mutum ya yi sallah shi daya za a ba shi lada nawa lada daya ko to wannan lada ɗayan babu tabbaci sosai dan wani ka zame miki sallan ka kai kadai za a baka lada daya in an yi sa'a Allah ya karba sannan kuma babu tabbatin Allah zai karba dakar da yi da za mu zo muna sallah a ɗakin mu ko muna sallah ta ramuko hankalin yana can ba mamaki sun so mana zai zo ba ko ba ka muke yi ba kana sallah kana kwantar da ba a jiwonka kuɗin nan ko wani ya ɓace ko wani ya ɓata ne an abin nan babu concentration a kai ko sai aka ce to wannan tunanin tunanin da kake yi sai ka yi da gaske sannan za ka samu lada fara da amma idan ka zo kai sallah a cikin jama'a to Allah subhanahu wata'ala zai kalli niyoyin wa'annan bayan Allah da suke sallah a gaba akan sai Allah subhanahu wata'ala cike ka sallolin naku da kuma ba kula da take shi ne haka yin sallah mutum shida an gane wannan sannan wannan hadisin ya zo da ruwayoyi daban-daban akwai ruwayan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana cewa salatul jama'a afdal min salati ahadikum wahdahu sallah cikin jama'a ta fi sallah sallar mutum daya bi khamsatin wa ishirina juz'an shine ruwaya da lada ashirin da biyar. Abu Dawuda ya yi magana da girma sosai yake cewa ai akwai ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata li jaril masjidi illa fil masjid babu sallah ga makwabcin masallaci sai a cikin masallaci ka Allah ne ya ji mana ko malam kaji ya taba tambaya na wani malami ne a nan garin namu namu na kasar sai ya raga mata malam wai idan sauran musulmai suke shiga ne sai da azumi masallaci su cika wai na suke shiga ne na ce a ba mamaki sun yi tafiya ne da ramadana da suke dawo sai ta raga mata malam wallahi ni dan abubuwan da shi ina ganin su ba inda suke tafiya ta ce a to ba da asuwa kake ganin su amma ba ke suna ba wurin aiki da rana ya ce malam da abubuwan ma ba ta zuwa mu ci kuma yin sallah a gida ne yake to shi ne aiko sai da ramadan ne za a zuwa ya sallar jami'i wanda wannan shi mai da kasa ya kalla ba kuma haka ne da ramadan za a gama sallaje sun cika har a waje ko ba zan gwamnati ta lura amma ana cewa sallah ta yi kai wani ma tana nan zama ma zai yi zuwa kuma ko Allah ya je mana ba ma ki suna koyi da wannan mutumin ne ko wanda yake ai su manya manyan suke kananan ba sa yi wai aka ce wa wato ba ka san aiki ya ba a ganin samu lacca ai su manya manya suke su ba ka yin kanana kananan sallolin to da ka shi sai sallar juma'a sai karamar sallah ce ban sallah banda wannan baya yi wannan na yara ne saboda yana da kuɗi kuma ka tsaya kalla ban ce duka masu kuɗi ba amma da yawa daga cikin masu kuɗi da wuya da su a masallaci sai ranar juma'a shi za ka gan su wasu ma ranar juma'a da kyar za ka gan su ba wasu ranar juma'a amma da kyan zagan su amma idan babban sallah ta zo ko karamar sallah za a ga za a ga su tukun hafi su hauci sun fita kai da wani bawa zuwa masallacin ma zai gana ce maka su ma yin kwamitin masallacin na su gudunmawa ko su ba ba ba da kuma manya su ba ba Allah mutum Allah ka yaje mana Allah ka yaje mana Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salatu jalal masjid illa fil masjid To, a baya mun yi magana a kan zuwan mutum masallaci. Sai aka ce sai da uzuri. Sai dai inda wani uzuri wanda zai hana ka zuwa masallaci, uzurin kuma ka tafi. Aka ce, menene wannan uzurin? Aka ce wannan uzurin shine alkhawf wal marad. Rashin lafiya da tsoro. Allah mutu ba Allah ya yi duk wanda ya hau kafar sadarwa yau da safe zai ga abin da ya faru a katsina jibiya duk wanda ya hau kafar sadarwa yau zai ga abin da ya faru a katsina wani wani wani wani lokal gwamnati da yake can daga shi sai ke ko jibiya dan da aka tura ne bautan kasa can aka tura ne can katsina can daga nan wurin da muke bautan kasa zuwa can jibiyar ba nisa saura daga nan jibiyar nake sai na bi na sai na shiga nijar na je na gani ba zai yi ba na yi sabin ina a TCK makarantar da malam Buhari jiran Buhari ya yi karatu nan aka tura na yi sabi saura ga daga nan zuwa jibiyar ba nisa to mun je jibiyar na ga yanayin yadda garin yake to wasu mutane suka zo suna yin sallah ta tahajjudi ba ta kwararawi ne tahajjudi ne kawai wasu yan bindiga daji suka zo wallahi an ana zama da mai sun bin diga da suka zo suka kwashe mutane arba'in maza da mata a masallaci aka ji ciwo ciwo su dama yana wannan aiki ba ka iya guduwa bindigogi ne ma nan aka harba su ka ɗauka yaki ake manyan makamai suke amfani da shi saboda babu wani wanda yake kawo mu wa'annan masu sallah da dauki haka nan aka tafi da su ana ta barin addu'a mu ma nan muna barin addu'a Allah ya fito da su Allah ya gani ba wasa suka je ba sun je yin sallah aka kama su a wannan wurin saboda zalunci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fito mana da su salamun salamun Allah ya fitar da su daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma wa'annan mutanen da suke aikata haka Allah subhanahu wataala ya gane da su Allah ya shigar da su daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mai musulunci ya faɗa a cikin irin wannan situation ne musulunci ya ba in akwai irin wannan tashin tashinan dan wani haka su masallaci kaka su ka zauna da musulman da gida wannan shi ne karantarwa musulunci babu firgewa a ciki ka ce kai dole dole sai ka ci ban sani ban yan uwa za su ke tunawa shekaru uku ko hudu haka zai dan wuce yake tunani ba rage kiyayewa ba akwai wani gari wanda aka shekara a je sallan idi wani jagora ya ce a za a ci ko har wannan kama suna ne kan wani yadda kamar ko ƙaƙarowa ne da aka je wannan sallan me ya faru an an yi asarar rayuka ko ba abin da ya faru ba kenan an yi asarar rayuka an abin nan to musulunci yana kiyaye rai da dukiya na al'umma ne ballantana wannan sallan kuma da aka je mana da hankali ba wajibi ba ne ko wajibi ne ana ga wasu ba wajibi ba ne wannan tahajjudi ba wajibi ba ne sallan tahajjudi sunna ne kuma ma ana son ma ka yi sallan tahajjudin naka ne a gida in har a gida din ba zai samu ba za ka yi ka sala to babu laifi ka fito masallaci babu laifi sai ka fito masallaci a yi tare da kai to amma in ya zamanto matsalan tsaro zai haifu a wurin da za ka je din dan wani ka zauna a gida kai sallan karfoyi sau guda biyu sauka ka biyu biyu biyu biyu biyu da kai guda biyar sai kai guda ɗaya shikenan ka sauka abinka Allah ya gani yanzu domin mene musulunci ya ce wala tulku bi aydikum la tahduka musulunci sai kar ka yadda ka kai kanka zuwa ga halaka a ce yau nan hanyar babu lafiya ka ci hawa Allah ai mu mu kuma kuma yi mu sai mu ji Allah ya ci ba wannan gangancin ka tsaya ka kiyaye lafiyanka da ranka ya ji to wannan musulunci ya riga ya tattauna shi ne cewa duk lokacin da ake da wani rashin tsaro ka zauna a gidanka gidanka ya wadatar da kai wannan shi ne abin da musulunci ya ko sallah ce ta farilla za a iya samun wannan tashin tashi nan musulunci ce ku zauna a gidajen ku ku zauna bari na ƙara gaya muku wani abu musulunci yana lura da wani irin hali al'ummar da suke ciki fatawa na canzawa da musulunci yana da fatawa idan ana tashin tashi nan musulmai suka fi zuwa gida ko ba ka bane ko ba sani ba an gano karatu ko sai musulmai suka fi zuwa gida biyu wasu na sallah wasu na gaji ana gaba da malam yanzu wannan fatawa ba za ta yake ba wannan fatawa ba za ta yake ba fatawar dole za ta canza me yasa saboda yanzu yaƙi ne na na'ura za a iya aunawa daga nan zuwa can layin kilomita nawa ne sai a harbo abin da zai zo da wa'inda suke sallan da wanda suke zagayen duka a zama ko ba zai iya faruwa ba to da ke zuba labarin wannan mutum ba ba za a bayar ba ni ba mulki ba ne amma mai ba da fatawa ta ƙasa shine zai ba da wannan fatawa shi wannan mutum ba za ta yi ba saboda yanzu ba zai ba aunawa ta yi ba za a harbo wani abu za a ce daidai wuri kaza ake so ya fada kuma daidai wurin zai fada in ya fada wurin sai su wai da suke wurin zai kona sai ka kashe su kana da raya mai da wannan fatawa ne ba ta kai da wannan fatawa wannan ce fatawa za a yi amfani da ita na kowa inda yake sallah kai ba maganar jami'in har sai lafiya ya zaman lafiya ya dawo wa mutane wani mutum ya taɓa zuwa wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ban da wani jagora wanda zai kawo ni zuwa masallaci manzon Allah abun rangwame da rika yin sallah a gida da zaba sallah alaihi wasallam a cikin shi kenan an maka rawar mai ka je ka zauna a gida har ya tafi ya ciye baya sai ba zaba sallah alaihi wasallam ya ce a tambaye shi kai hal tasma'u nida fi salah in an kira sallah kana jin kiran sallah yace kwarai ko ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaba sallah alaihi wasallam ya ce ba za a maka rawar mai suna yana zaman lafiya shi abin da yake baya ba shi da jagora da wannan abin shi kuma yake nuna mana muhimmancin yin sallah cikin jini me kai bari mu kara komawa farko farko ko tunda an an hana mu cewa mu koma baya ko haka malam yace kar ka yadda kai fatan komawa baya kai fatan ci gaba ne to bari mu koma farko farko menene fa'idan yin sallah cikin jami'i saboda da ni da kai da muke unguwa daya mu kawwana hali muke ci duk ranar da ba a ganna masallaci ba an san da lafiyar ko na yi tafiya ne kai ma duk ranar da ba a ganka masallaci ba an san ba ka nan ne ka yi tafiya ko na makamanci za a zo ba a haɗu sau biyar a rana cikin awa ashirin da hudu idan mako ya zagayo sai a ce to duka wayannan masallatan na wannan garin wanda ake yin salawatul khams salloli guda biyar sai kuma zo ka haɗu a wani wuri gaba ɗaya yan layin Bauchi yan layin kaza yan layin Kaduna yan layin Ibadan yan ina ne duka sai a zo a haɗu a wuri ɗaya dan wana da ya ga na ce layin Bauchi an kuma na nuna nan. to ai ba ko ne in dai na ko ne yanzu za ka yi na kai na kawai shi ke na gane ka an gane ko to duka wayannan musulman sai zo su haɗu a wuri ɗaya ni da muka kwana hudu biyar ban ganka ba a masallaci za mu haɗu. na san kana nan lafiya da lafiya kaza kaza kaza kaza kaza me yasa saboda mu ƙara sanin junanmu a matsayinmu na musulmi wayannan masallatan na juma'a su kuma a shekara za a ƙara haɗuwa su biyu sai a ce za a yi sallah karama duka masallatan a masallacin juma'a ne ko na masallacin juma'a ne yi sai duka wayannan masallatan juma'a sai a kukkule su yanzu sai a je a samu wani fili dukkan musulmai zo su haɗa wurin kowa da kowa ya ga juna ai ma juna fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya maka da cikin wani bayan kwana saba'in ko sittin da wani abu sai a ƙara dawowa babban sallah ai idan ka tsaya ka lura tsakanin babban sallah da ƙaramin sallah wata kwana saba'in ne ko wata biyu ne da kwana goma in watannin sun cika to za a samu kwana saba'in in ba su cika ba saba'in sai ka cire guda biyu sai ya zama ciwo sittin da takwas ke sai a ƙara haɗuwa a ƙara yi ma juna barka a kaza kaza a yi murna shi ne fa'idar ka saura ka sai wani ya ce ya ce ba zai zo sallah ba to sai musulunci ya ce in dai ba wani kuzuri ba to ba yadda wani wani mutum ya ci zuwa sallah ba matsala ta gaba to tunda za a yi sallar nan ne kaka manta yanzu muna kan gaba ne na warka umar rake ko mamu kuma ya ce matsala ta gaba ita ce matsalar jam'in wane ne zai yi limanci wane ne shin kowa ne kawai zai zai ya zama liman imam kuma ne shi ba bane musan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ummul qawmu afra'uhum lillabillah wanda zai zama to shine imamun ku to wanda ya fi ku sanin alqur'ani fa in kanu fil qira'a sawa' idan ya zama to a karatu kowa har sai an ramani shi ma an ramani to sai a je mataki ko ma'auni na biyu fa a'lamuhum bis sunna wane ne ya sanin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to ka hada hadisai miliyan daya shi ma an ramma ya hada hadisai miliyan daya to kada an buga kin an zo daidai daidai sai a je mataki na gaba ba da mu hijira wane ne ya fara yin hijira to idan yanzu ne kaga ba wani magana hijira ko yawwa sai a duba wane ne ya fi shekaru ka haddace qur'ani shi ma ya haddace qur'ani ka haddace hadisai shi ma ya haddace hadisai to sai a je mataki na gaba sai a je wane ne ya fi shekaru sai a gabatar da wanda ya fi shekaru wasu malamai suka ce duka wannan hadisi muke karantowa fa in kanu fi rijal tawa bari mu ga makaranta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu kawo wannan magana fa in gano fi hijira dawa idan ya zama to a hijira daidai suka yi hijira lokaci da suka yi hijira fa abdamu salman to a duba wane ne ya fara musulunta wala ya ummu rajulun rajula fi sulfani da san Allah ya ce kada wani daga cikin ku ya yadda ya zo gidan wani ko kyarkyarin wani iyakan wani ya ce wai zai limance shi kawai sai na zo gidanka kawai sai ya ce ni zan yi limanci musulunci sha'awa idan mutum ya zo gidanka ko shi ne babban limamin garo haka sha hakkin ka ne ka yi limanci shi ma zai zama mamu sai dai kai ne in ka girma ma ka ce to ana gafa ta bala bismillah amma sallah amma shi karan kai kawai ba zai yi ba kawai daga an idan da alula an ce gau kawai shi kuma sai ya ji saboda shi ne babban limamin ka sha sai shi wannan mai gidan ya ce to ana gafa ta bala bismillah amma sallah shi ne ka'idar musulunci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaqfu wala yaq'udu fi baiti ala takrimati illa bi ilmi kada ɗaya daga cikin ku idan ya je gidan wani ya zauna a mazaunin da mai gida yake zama misali Allah ya ce mana da zo gidanka za a ga ko kowane da gida a cikin kujerar ɗakin shi akwai wata kujera wanda na yake zama za a kujerar ɗakin ta daban ko to aka ce kai ba ko ba a yarda daga zuwan ka gidan shi ka je ka da shi wannan kujerar da yake zama maka zauna ba za da yake ba a yarda ba sai da izinin shi kenan da yawan muna yin kurakurai a shi ko za a ga mun shigo gidajen mutane ko sai mu ga kujera mai dan kyau haka ko sai ga mun je mun zauna idan yan uwa na ne samari ba yana zama ko sai ya ma dauko waya kan kan tarbiyya ko dan wani wannan haramun ne a cikin musulunci manzon Allah ya hana haka me yasa kowane mutum a mutunta shi a girmama shi abinda musulunci ke karantarwa ke Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa wata mata ta taba zuwa gidan wani gidan yan uwarta sai za ta zauna akan kujerar mijin kujerar da mijin yake zama sai wannan yaro na ce kake zauna wani ta ce kamar ya ba mu ka sai kujeran ba kasan iyalai suka kowa a sarauta iyalan mata suke yin kayan daki ko Allah ya saka musu dalili shi ai muka siya take tun da aka siya kuma ya zama namu saboda haka wannan ne mai gidana ne kace zauna ne take har za ki fifita mijinki a kan mu har za ki fifita shi take shari'a ne ya fifita shi a kan saboda haka nan wurin zaman shi in dai ba kina neman rigima bane ga sauran kujeru nan ki zauna shine har abin sai da ya koma wurin maman su maman ta ce me ya kai me ya kai miji ya fi komai daraja yanzu umarnin mijin ya fi namu yanzu mu muna nan gida ba mu iya cewa ta taso ba sai in mai gidan da ya yarda to shine wannan yayar ba ta iya dan sassauka ta kana tunda maman ba ta ba ta koyan baya ba Allah ya ba mu ikon gyarawa kunshi na goma sha bakwai wa musulunci ya ce abi limanci haka ce musulunci ya ce a yi sallah a bayan kowane mutum musulmi baligi da wanda yake aliman bi ma la tusihu sala illa bi masanin hukuncen hukuncen sallah a bayan shi aka shari sallah bayan an dan cika wayancan garin da muka yi magana ko to yanzu ga wasu sharɗan kuma an ƙara kawo cewa wanda zai zama limamin mu to dole ne bayan ya haddace Qur'ani kuma ya zama musulmi na fa zake mamaki na ce bayan ya haddace Qur'ani ai yanzu ana cikin wani yanayi ne wanda wayanda ba musulmai ba suna haddan Qur'ani wayannan mutane da ake kira da suna yan ba zaka ko yan menene tura mutane suke ta kasar larabawa suna zuwa suna haddace Qur'ani daga cikin anan garin an bani labari akwai mutumin da yake ana ramma ne shi ne na'ibi a ɗaya daga cikin wayannan ƙauyukan wayannan ƙauyukan da suke kewaye da mu yanzu wannan cikin gari karatu a wata makaranta da ake kira da suna kaza ba zan faɗa ba kada mahukunta makarantar su kai likara ko amma zan iya faɗa ai ko tunda abin ya faru ne ai ya zo karatu a nan ne daga cikin makarantunmu da ake kira da suna gidan waya sai aka rashin sa'a sai ya haɗu da mutane dama ka'ida na karatu ba za ka taɓa yin karatu kai kaɗai ba sai ya haɗu da mutane cikin mutanen da ya haɗu da su akwai maza da mata rashin sa'an shi ne sai wata yarinya wacce ba musulma ba ta ribace shi sosai ta ribace shi ta ba ta ba ta ba ta ba har ya bar musulunci an ba sosai a nan garin za su ba wai ma maganar naka juna ba a nan garin ga yan wasu sani ba kowa yana cewa ya faru wata bakwai a mai da wani wani kai dama an ce mun kwace ga cikin abin da suke yaudarar mutanen shi ne ka fita daga musulunci za mu ba ka aiki an ce ma ko ɗan zamfara ya zo nan garin shi nan kafu ne ya zo Allah ta kawo wannan da cikin lakcarori da ke cikin kafu kan da ya lura cewa bawan Allah yana cikin damuwa da matsala sai ya ɗauko jali ma ya bashi ya ce ya rika yin wannan harka na cikin an ce yan sanda suka raba amma da ya jawo haka shi ma wata wacce ba musulma bane ta ribace shi har ya bar musulunci yana nan har yanzu an ce an yanzu yana nan garin domin ya kasa komawa can gida kan fara dan labari ya riga ya kai to sai ki komawa har yanzu yana nan garin to ga wannan dindin gwara ran mama yana kara gaya mu shi ma arbi bace mace da yasa muke faɗan wannan na san wani sai bai kamata ta wannan wurin tafsiri ba a'a mun kawo wannan ne saboda mu musulmai ne musamman alolinmu yaya za mu magance daga cikin matsalolin da yana daga cikin abin da za mu tattauna mu bayan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu shine tsadan aure a nan garin tsadar aure a nan garin za mu tattauna wannan matsalar da ya Allah ranar kula tafsiri wanda shine gobe da ya jan Allah subhanahu wata'ala tsadar aure wanda wayannan wayanda ba musulman ba da indomi ba indomi guda biyu sai mace wata zo ta baro gidan iyayenta da ba musulmai ba ta zo gidan musulmi ta cikin domi guda biyu ta kwana indo nawa ne indo ya ga dari guda guda biyu to za mu fara tattauna wannan matsalar gobe in Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya Allah ya kai mana Allah ya kai mana to ana bin limanci ne ga mutumin da yake musulmi baliki mai hankali ta ba bawa ba ta ba bawa Allah subhanahu wataala ya babu jifin gyarawa hukunci na gaba malik imam qurtubi yace babu laifi limancin mutumin da yake makaho domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar garin Madina gaba ɗayanta a hannun Abdullahi bin Umar shi yake limanci shi ne kuma shugaban ƙasa a wannan wurin kuma da yake babu laifi wani haka nan mutumin da yake gurgu ne babu laifi sai dai malaman musulunci sun yi magana ko cewa idan za a fara mutumin da yake lafiyayye ne an kusa shi ya limanci amma mutumin da yake yana da shanyayyen hannu irin paralyze haka ko wani abu makamancin haka malamai suka ce a zai limanci mutane irin sa ne wanda suke da irin wannan matsalolin haka nan kuturu wanda yake da ruwa na zubatin da aka ce baya halatta ya limanci mutanen da yake lafiyar su karau an gane ko haka nan mutumin da yake fiskarsa ta kone haka wanda irin kamar abin da gawo ya warke sai fatan sai ya jemi haka za ka kamar irin in yara ma sun gaji suna guduwa din nan aka ce shi ma makaruni ne ya limanci mutane saboda wanda da zai haka ma ba zai kara zuwa sallah masallacin ba yan wara ta nuna min lokaci ya riga ya kai amma yanzu ga shi muka kai na goma sha tara ne ga ba wanda ba da kake ko abinda muka fita ne dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wannan muka fara bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana innahu wali zalika alqadir alayhi liman maula wa liman nasir ina kai tambaya daya biyu uku sai mu ansa in babu za mu hakura mu sallah akwai tambaya to kafin tambaya ana magana
الحمد لله تعالى تعالى اللهم لا kafin a halatta dabbobi akwai sanarwa da makasa idan Allah ya kai mu a wannan makaranta ne a barka wannan kofar gida ne a barka za a zaura Qur'ani wanda zai rubuta tafsiri na bana sai kuma idan Allah ya kai mu shekaru masu zuwa muna so idan Allah ya da malam zai fara karatu gobe karfe biyu daidai domin idan an kai karfe uku za a raya a yi addu'o'i a yi tsoron jawabai in Allah ya so ya yi cikin sa wata ce bari wani dama sanar da bayan haka ce da cewa akwai da magana yau dinna bayan da aka a masallacin bayan kuwa a masallacin barau da kuwa gobe akwai abubuwa a wani lotu kuma gidan haya a rajin haya kuma bayan a da Allah ya ba da idan da tambaya malamai
amfani da suna
idan ko mutum ba shi na da ba shi bane ko kuma shi na ko ba shi na da shi kuma kamar shi ta ce ba ba
abu da yake to sai ya amfani da shi na ba wai shi da ba shi kuma eh mana sai amfani da sunan baban shi ne sai ya ce Ibrahim Jacob shi ke nan Ibrahim Jacob ta gani ga wani ma'aikacin gidan rediyo Ibrahim Muhammad Kaleji ma'aikacin gidan rediyo ne saboda ka noman da yawan na yi kuma kuskure ne aka ce ma wayanda suka musulunta wai su babu an gane ko kuskure ne a musulmai ne musulmai ne kawai mana ba wani magana a to duka sahabbai ba taɓa musulunta suka yi ba dan me zai sa muka ce ma wayanda suka musulunta su babu in akwai ma su babu ai mu ne musulman ma su babu tunda mu ne muke ta yin zunubi kullum sai mu ce astaghfirullah ko ba haka bane ai mu ne su babu tunda mu ne muke yin zunubi muke cewa mun ci ba Allah mun ci ba amma kuma in can ba suna musulunta ba duk zulubin ba ya musu ba duk zulubin an yabe Allah ya ne mana tasbila na kuskure ne dan wa yana magana ne akan wasu yan uwa idan za su yi kabbara sai su yi haka Allahu Akbar ta mu kunna haka to kuskure ne wannan an gani ko magana kawai za mu ta iya ta shi da magana da ta zo cikin hafsar ko cewa a sifatin nabiz ne ko ko sifatin qabiz ne shin haka za ka yi kawa eh haka ko ko a haka za ka yi ko to da jini mafi da Allah ne za ka yi haka ne Allahu Akbar ma'ana duk duniyar da komai da komai ta watsa shi bayan Allahu Akbar mutum yalla a kai ba ma da ba ya ji mana kamar wannan da ruwaya da
kamar yadda muka yi abin laka kafin laka wayannan su yi kudi jami'in su kaje wayannan su yi su fita ba da yi idan abin da ba ni ba ni tabbatar da rafi yawon shi ne tsari na kan da suke su ba a to tun da babu ikhlasi da babu ne ba ni rafi ya yi wa bari ya riga gama wannan magana ko yace wannan babu ne amma masallacin da akwai limami rafi ba a san bayan limami yayi sallah wani yazo ya kara yin sallah sai ya haifar da gillu da damuwa a cikin zuciyar limamin sai ya ga wayannan kamar ba sa son su rika bin shi sallah ne sai aka ana an gane wannan ba amma masallacin kasuwa da masallacin makaranta duka yin wanda ba a yanzu ba a samu su yin wayannan sharuɗin tunda babu wayannan suna yi cikin tsakiya ne wayannan suna sallah wayannan sun koma wayannan sun bido haka za ga ana fitar zawa a makarantu ko Allah ya ce mana zan dawo kanka ba ma almajirin ku
ya sauki yana da hasan Qur'ani wannan kuma masanin shari'a ne ya san farillai da wannan fiye da wancan wanda ya san Qur'ani wanne ne ya kamata ya yi mai shi ne maganar da fara kan kowa na ce bari mu gama hadisi sai kuma ya kuce ne malamai wanda da cikin malamai suka ce wanda ya fi sanin hukunce hukuncen sallah shi za a gabatar in dai ya fi wancan sanin hukunce hukuncen sallah ai ba a kuma zo ne wancan sanin kurani yake sauke kurani yake ala gaba ba ba ta kurani yake ba ko to Allah ya ce fa kawo ma da ya sanar mai kurani ne to da kan masanin kuruwa shi za a gabatar an gani ko amma da sun ya zama to mutum ya san alqur'ani eh wannan shine an san wallahi ta'ala almajirin ku Allah ya san na sani na shi wannan yaron da yake shekara ashirin wa ke ciyar da shi baba a'a ina ina zuwa ne tukunna wa ke ciyar da shi bai shekara ashirin kai kake shekara ba maganar karkashin hannu daban maganar ciyarwa daban wanka ciyarwa a'a wace ciyar da su a gida suna niya ko an to suna niya ne shi kenan hakkin ciyar hakkin ciyar da zakan kone yana wuyan kai abin da shari'a ta ce shine idan wannan bawon Allah wayannan yaran suna da sunawoyinsu to su ma za su iya cirewa in ma ba su cire ba to su suwo wannan abin su kawo baban su ya cire shine sannan kuma da yawan mu ba wa ba ma ma iyayen mu adalci zan iya tara kuɗi in sai shadda in biya kuɗin ɗinki har da design in sai takalmi da sai hula ko ba manyan haka ne amma sai a ce abin da za ka bayar da bai wuce naira dubu ɗaya da ɗari uku da zuwa da ɗari biyar ba sai ga gare ka ka tara ka bayar da kanka cewa ka turma da kanka zakan komai wani ma an ma shi na da rai shi aiki sannan ya kifi zarar zakan gona mugu ne wannan ba ba wannan mugu ne kuskure ne wannan ko da shi ba zai fitar din ba sai ya suwo wannan kayan sai ya kawo baba sai ya ce baba ga ranar buhun masara nan a cikin a fitar ma da ɗan ɗaya na da ni kai na da kowa da kowa almajiran ku baba
shi ne mata da zai mugaye sai saba saba sai hadiri ya hadu sai amma akwai wutan nefa kuma akwai cikin layi kuma hanyar zuwa masallacin duka akwai kwalta da hadirin ya haka shiga masallacin layi ta haka yi sanar magariba ana cikin wannan sai ruwan sai sai sai malamin sai ce wai a da sallan magariba da da da kafin ai kalama ba ruwan da ina kuma nan
wato matsalar haɗa sallah tsakanin sallar magriba da isha'i matsala ne wanda malamai suke ta kaiwa da komowa a kai me yasa kuɗi da a dalilan da aka faɗa wanda ake haɗa sallah da daga cikin dalilin da ke sa a haɗa sallah akwai ruwa ruwa shi kaɗai yana yana da cikin dalilin da ke sa a haɗa sallah tabo ko ya ake cewa haka tabo yana daga cikin abin da ke sa a haɗa sallah duhu yana daga cikin abin da ke sa a haɗa sallah sai guda ne wanda a kasar hausa ba cika ma faɗe shi ba shi ne tsananin sanyi yana cikin dalilan da ke sa a sallah sai wasu daga cikin malamai suke ganin cewa yanzu dukkanin wa'in nan an riga an wuce su, ba sai an haɗa sallah tunda na farko in ruwa ne mutum zai yi amfani da lema in tako ne yanzu ba wani tako akwai kwalta in duhu ne akwai nike da suna akwai akwai wuta makamancin wani sai ya kawo kasuwan malamai suna da yaji wasu malamai suna da fahimtar za a hada me yasa suka ce shin da Allah subhanahu wata'ala ne ya ba da dama an yi wa musulmai rangwame su hada sallar su to da ka za su hada suka ce ai kamar hukuncin yin kasaru da ni da kai yanzu duka hotoshi muke shiga shihu ka je birnin gwaran shihu ka je na maja shi ko ba ka muke yi ba kuma duka muka yi kasarar nan ai ko ba ka bane muka yi kasarar me yasa asban da sharadin ya ya cika cewa tafiya kai shike da zaka yi tafiya zaka yi safarin ka suka ce to haka wannan ba in sharadin ya cika musulunci ne ya maka wannan rangwamen zaka yi malamai ne suka ce ba za a yi ba saboda wayannan abubuwan shari'a ta riga ta sun riga sun kau sun haka ba za a yi ba amma ban taɓa shahara wanda kan shi malami na yake kai shine in akwai wannan ruwan za a sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah subhanahu wata'ala yana son idan yayi muku rangwame ku zo ma rangwamen sa
kuma da shugaban duka sun fashi ya to ka kana tare da wayancan malaman ne kana tare da wayancan malaman ba ma ana nufin dole sai sharaɗin nan guda hudu sun haɗu ba akan ɗaya daga cikin su ana iya hana sallah yanzu misali ina faɗa ina faɗa ni ba wani yana da fahimtar cewa kawai kullum za a hana sallah da ba da ba da ba ni ba haka nake ni ba haka nake amma da yawan mu ba ma tsayawa mu bi ka'idojin ne da yawan mu ba ma tsayawa mu bi ka'idojin ne limami yana cikin masallaci kawai sai wani na gaba da malam haɗa mu da sallah ko ba ka ce ba bayan si kafin nan ba sai an bi ka'ida cewa za a jinkirta sallar magriba ko sai a jinkirta ta ba wai a farkon lokacin da za a yi in za a sai a jinkirta sannan sai sai a hada amma ko wanda daga zagon zai ce sannan na wata mana akwai ya dani ba kawai shi kuma ne ma mutum zai ce sau kawai kawai sannan kuma sai a je a gan suna kallon kwallo ko kuma a cikin sauke yana abin wanda ana san ba in an haɗa sallah to kowa ya fiye gidan shi kan yan wani bari mu mana bari mu ƙara musulunci baya son bayan sallar ishani a ga wani magidanci a waje musulunci baya so me yasa lokacin iyali ne wannan ma ya kamata ga mu ƙara ta sababa don Allah subhanahu wa ta'ala ya kai na bar mu wasu magidantan ba za su Allah ya rage mana ina gana abin da za ka yi ɗauka kenan saboda lokaci ya riga ya ta in Allah ya kai mu gobe sai mu tattauna wasu matsaloli sai mu rufe da addu'a da sallu ala nabi karim Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari na muna kwantan Allah kara zuwa da shi lafiya Allah kara zuwa da shi lafiya dukkan abin da zai zo ya tada hankalin al'umma dai ko rana Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da shi sauran garuruwan da ke kewaye da wannan garin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara zaunar mana da su lafiya dan uwanmu da ke kaiwa da komowa a kan hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsaye mana Allah ya kai mana su gidajen su lafiya dan alfahmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihar mu ta Kaduna da kasar mu Najeriya Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke mana dan alfahmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamin mu muna tawassuli da manzon Allah Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara jin kwanansa Allah ya amfanar da mu da shi dan al'ummar zan Allah sallallahu alaihi wasallam masu kama maka Allah ya musu jagoranci Allah ya duba zuri'an su gaba ɗaya dan al'ummar zan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya duba na su zuri'an mu ma ya duba na wani al'ummar zan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan daidai cikin zuri'an namu Allah ya ƙara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah ya shirya mana da al'ummar zan Allah sallallahu alaihi wasallam jagoran mu mai martaba Allah ya ƙara musu jagoranci Allah ya amfani da shi kan dukkanin abin da zai zamanto alheri da shi gaban mutanen garin dukkanin abin da zai zamanto ba alheri ba ba zai zamanto shi gaba ga mutanen garin ba Allah ya shira hannunsa dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kawainiya da mu dare da rana Allah ya zuciya su albarka Allah ya amfana zuri'an su Allah ya saka musu alheri marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci kowa cikin sana'ar sa Allah ya kara masa buɗi yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai kowa abin da suka gaba Allah ya mana jagoranci da al'umma da Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وسائر بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين كان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله